الرحمن الرحيم صلاة الضحى To sallar walaha bayani akan sallar wala.
حدثنا مالك Wani lati min hadisi ya karbo daga Imam Malik. To. To. Ya karbo daga Musa bin Maisarata. Ya karbo daga Abi Murata. To. Kuma da karatun ce sake hana. So, hmm? Bararren a kelim da abi ɗalibin cewa umma hani'in ɗan abi ɗalib wato yan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ta ba shi labari cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah shekarar da aka buɗi makka rakawo'i takwas alhali yana mai lallaba a cikin tufafi ɗaya wato ya yi sallar walaha sanda aka buɗi maka ita ta je ta shi yana wanka fadima ta sa tufafi don ta kare shi bayan ya gama ya ce wace ce ya ce ta ce wato ta ce umu hani in ce na zo ne ya rasulallah da in kawo ƙara akwai kafirin da na ce ba za a taɓa shi ba amma kuma ɗan uwana ali ya ce ba makawa sai an kashe shi sai maza Allah ya ce da ita ke je kad ajar na man ajarci mun tsaye da wanda kika tsira duk wanda kace a kyale shi to an yi hukunci da cewa a kyale shi to ba manzo Allah yayi wankan nan ne shine ya sallar walhar raka'a takwas to wanda ya ce min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin nari bazan rabba ko umar abdu ubaidillahi cewa a babu raka balalar a kelim da abi ɗalibin ya ba shi labari cewa ya ji umma hadi'in yar abi ɗalib tana cewa ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka budu maka na same shi yana wanka alhali fadima yarsa tana kare shi da tufafi ya ta ce ne sallama gare shi ya ce wace ce wannan na ce umu hani in ce yar abi dalib sai maza ce a maraba da umu hani yayin da ya gama daga wankansa sai ya tashi ya salla kawo'i takwas yana mai lullaba a tufafi ɗaya sannan ya gama daga daga wannan raka'a takwas ɗin ya ya rasulallahi dan uwata shine ali yariya cewa ba makawa sai ya kashe wani mutum da na ce za a kyakyale mutumin nan ka a taɓa shi ibn hubairata ya ce shi ne wane dan hubaira shi ne wane dan hubairatu sai ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun tsera mun kyale wanda duk kika ce a kyale shi duk wanda kika za a taba ma to kuma za a taba shi din ba ya umma hanim umma hanim ta ce wannan ko ya amfu ne ranar walaha wato wannan sallar wasu suka ce ita ce sallar walha wasu ko suka ce a ba wai sallar walha ba ce sallah ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi ta dan godiya ga Allah tabaraka ta'ala bisa abin da ya masa budi da shi ne daga wato cin makka da yake shiga makka ba tare da cewa an zo da jini ba ko da yake wato a ruwar abu dawuda a hadisin to muhani in ta bayyana da cewa ai raka takwas din da manzon Allah ya na fulan wala haji nan a wato salla yawmati subhata ruha samani raka'atin yusallimu min kulli rak'atayn haka yake a ruwar abu dawuda to wa da sani an malik Allah ta min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga ibn shahabi zuhuri ya kama daga wani watan zubairu ya kama daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam a mata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aisha ta ce ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafilar walha da dai da abtahibbuha ni nakan so in yi ta nakan yi ta so da yawa so da yawa manzon Allah yakan bar aiki amma tare da cewa yana son aikata alhali yana son ya aikata don tsoron kada mutane su zo suna aiki da shi a faranta shi a kan shi yasa yakan bau yakan bar aikin so da yawa kan bar aikin da yana son ya aikata ta na fuskar ibada To ita wannan aisha radiyallahu ta'a anha ta kore ma maganar sallar walha a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam amma wancan hadisin na umu hani'in shi ya tabbata ana cewa almusbitu muqaddamu alal nafi wanda ya tabbata shine abin gabatarwa bisa wanda ya kore tunda iya- ta ba da labari ne iyaka saninta ta yiwu tunda yake bai taba yi a gabanta ba shi yasa ta faɗi yadda ta gani amma wanda yake shi an yi a gabansa ya faɗa sai zama ganarsa ita ce hujja shi yasa wato a da yawa malamai sun tafi akan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallar walaha A, bari ma bai kauli a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu da akan cewa sallar walahan nan ai wajiba ce ma akan manzo sallallahu alaihi wasallama yanda za a ga mai muhutasar ya fara kawowa A, babu fussan nabi sallallahu alaihi wasallama bi wujubin ruha wal arha ko da yake manya masana hakika musamman na daga baya a masabar imam malik sun ce a ce masaba tana ganin cewa sallar walha wajiba ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam kauli ne ra'ifi wal mu'tamadu khilafuhu zan ce abin dogara da shi shine cewa a'a sallar walha dai mustahabba ce abin nafila ce a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa za a ga muhaqqiqul amiri a majmu'u shi sai ya tsaya akan magana layya bai kawo walahar ba bai kawo magana walahar ba to balla ce ya harin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaid ibn aslama ya karbo daga aisha cewa aisha ta kasance tana sallar walaha raka'a takwas sannan takan ce da a ce za a ta da iyaye na gare ni a ce ubana ya dawo da ransa uwata ta dawo da ranta wanda an san duk wanda aka yi wa haka ai zai hada a cikin farin ciki ba dan ba amma ta ce wannan farin cikin ba zai sa matar na a ce na basu ba farin cikin da zan ba zai sa a ce na bari ba matattare akan nafilan walaha wadda min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbo daga sakar da abin abi dalhata ya karbo daga anas ibn malik cewa kakarsa bulaikatu ta yi kiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama zuwa idan wani abinci manzon allah ya ci daga wannan abincin sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi domin in muku sallah ku tashi in muku sallah ana ya ce sai na tashi zuwa tabar mata mu da hakika ta yi baki saboda dade wadda aka yi ana zama a kansa na yayyafa masa ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan tabarmar ni da wani maraya muka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsohuwa tana bayan mu ba yi mana sallah wato a raka'a biyu a sanin wato ya sallama ya ubaidullah ce ya ibn hadisi ya karbo daga imam malik a ya karbo daga ibn shahabi wato shi ma malik ya kawo wannan hadisin don ya zamo shahidi ne bisa sallar walaha jawar zala sallallahu alaihi wasallam akan ashe yakan yi sallar walaha amma kuma aka ce ai hadisin da buhari ya ruwaito daga anas anas yake cewa tun da yake bai taba ganin annabi ya yi sallar wani ba sai sau daya a gidan wani ba- mutumin madina eh, wani mutumin madina to wannan yana nuna kenan ashe wannan sallar da ya kamar ba sallar walaha ba ce illa iyaka shi imam malik duban cewa shi hada wato wannan wakaci da manzon Allah ya tashi ya musu sallar nan raka'a nan daidai wakacin walhadi shi yasa sai ya dauka cewa lalle sallar sallar walhaji eh sallar walhaji shi Anas da yake bai taba ganin manzon Allah yayi sallar walha ba sai sau daya bai dauka cewa wannan sallar sallar walha ba ce amma shi Imam Malik yana ganin cewa a ai sallar walha ce to Rilla ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahabin ya karbo daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbata cewa Ubaidullah ya yi na shiga wajen Usain na Umar ibn al-Hattab a wakacin garji na same shi yana yin nafila sai na tsaya bayansa sai ya jawo ni kusa ya nuna min in matso in matso har ya sanya ni daura da shi ya zamo min jeri ne daga hadamansa yarfau yayin da yarfau wanda asali bawa ne na shi sai da na umar ya zo yayin da yarfau din nan ya zo sai na ja da baya da ni da yarfau muka tsaya muka yi sahu a bayan sai da na umar to bantawa bai da dai musalli a game da cewa wani ya ce zai huce a gaban mai sallah cewa ba daidai ba ne a ce za a huce ta gaban mai sallah ubaidullah ta min hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga zaid ibn aslama ya kaba daga abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri ya kaba daga mahaifinsa abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin manyan sahabbai kuma waɗanda suka tsohuwarto hadisai fiye da dubu daga manzo sallallahu alaihi wasallam abu sayyid al-hudiri shi ya fi su karancin hadisi ya gwaito hadisi dubu da dari da saba'in dubu daya da dari daya da saba'in cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan da yanku yana cikin sallah to kada ya kyale wani ya ce zai wuce ta gabansa ya tunkuɗe shi iyaka yadda ya sami iko iyaka ikonsa in duk da ya ture shi din ya nace sai ya bi tabansa ya ki ya koma da ba to ya ke shi dahir dai shaidan ne shaidan ne shi yasa har yake ta kokarin sai ya bi ya ce ta gaban mai sallah a wato wasu malaman suka ce abin da ake nufi da yakar tasa ana nufin yakar ta hakika amma dai umarnin bisa mandubanci ne amma ibn arabi daga cikin malikawa ce abin da ake nufi ya ture shi ba wai ya yaki da shi ba wato don arwa isma'ili cewa aka yi fa'in aba in ya ƙi falijale da hufi sadrihi wal isbahu ya sa hannunsa a kirjin shi mutumin in ya so ya ture shi ya ture shi to wa ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo da bin nari ballara umar ibn ubaidullah ya karbo daga muslim ibn sa'id sai da cewa da da ibn halid al-juhani ya aiki zuwa abu juhaimin dan ya tambaye shi me yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a game da mai hucewa ta gaban sallah me ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a game da mai hucewa ta gaban mai sallah sai Abu Juhaym ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san laifin da ke kansa da da sai ya zamo a ce ya tsaya arba'in ya fi masa daga a ce ya wuce ta gaban mai sallah abin nari ya ce ban sani ba ya ce ya kwana arba'in ne ko wata arba'in ko shekara arba'in Abdullahi ibn hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn aslama ya karbo daga ɗabin yasarin cewa ka'abal ahbari ya ce da a ce mai wucewa ta gaba mai sallah ya san irin laifin da yake kansa hayarar lahu da sai ya zamo a ce an kisfe shi an kisfe kasa da shi ya fi masa daga wucewar tasa ta gaban mai sallah daga a ce ya wuce ta gaban mai sallah ubaidul ce min hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya isa wa maliku Abdullahi bin Umara ya kasance yakin nisa ya huce ta gaban mata alhali matan suna sallah. Ubaidullah Jamin Hasi ya karbo daga Imam Malik ya karbo shi kuma daga Nafi'u cewa Abdullahi bin Umara ya kasance bai wucewa ta gaban duk wani mai sallah duk mutumin da yake sallah ko waye ko namiji ko mace bayan da za a yi a ga ablamin umara ya wuce ta gabansa shi kuma ba a barin wani ya wuce ta gabansa shi kuma bai barin wani ya wuce ta gabansa Rau- abin da ya zo game da yin rangwame a cikin wucewa ta gaban mai sallah wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahadi zuhuri ya karbo daga labin abdullahi da usman ibn mas'udin ɗaya daga cikin fuqaha usmatu na madina an abdullahi ibn abbasin ya karbo daga abdullahi ibn abbasin cewa abdullahi ibn abbasin ya yi na taho ina mahayi akan wata jaka alhali ni a sannan na kusa na kusa a ce na balaga alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah ga mutane daga mutane yana wa mutane limanci a sallah amina sai na wuce ta gaban sashen sahun sai na sako kuma daga kan jakar na saki jakar ta je ta yi kiwo na shiga cikin sahu ne kabbara ba wanda ya ce min abin da nai ba daidai ba ne ba wanda ya ce haka ɗin da nai ba daidai ba ne ashe kenan ya nuna akwai sanda ake rangwame ce dan an ba dan an wuce gaba mai sallah ba za a ce an yi laifi ba to balla mai hadisi ya kafa daga Imam Malik cewa labari ya isa masa cewa sadar da abi waqasin ɗaya daga cikin manyan sahabbai wato ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna ya kasance yau ina wucewa ta gaban sashen sahu alhali an fara sallah alhali an tsirga an fara sallah imam malik ya ce ni ina ganin wucewa ta gaban wani daga cikin sahu ya halatta idan an yi ikamar sallah bayan liman ya yi harama in mu mutum bai samu hanyar da zai biya shiga masallaci ba sai fa in ya shiga ta tsakanin saho sai dai ya wuce ta gaban wasu daga cikin saho to nan ba laifi kenan inda ya tabbata a cikin masallacin zai samu wajen da zai tsaya dan ya wuce ta gaban wannan sahun ba za a ce ya yi laifi ba ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya isar masa cewa sai da na ali dan abi dalib kala ya ce ba abin da yake yanke sallah daga abin da yake wucewa ta gaban mai sallah da abin da ya wuce ta gaban mai sallah sallah ba ta ɓaci ba ko da kare ne ko sabanin hadisan da suke nuna cewa ai wato da kare da mace da jaki in sun wuce ta gaban mai sallah sallah ta ɓaci sallarsa ta ɓaci wato cewa wannan hadisin mansuhi ne an yi nassinsa to Ubaidullah ta mutu ya hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Ibn Shahab Zuhuri ya karɓo daga Salim ibn Abdullahi cewa Abdullah ibn Umara ya kasance yana cewa ba abin da yake bata sallah daga abin da yake wucewa ta gaban mai sallah da abin da ya wuce ta gaban mai sallah ba zai bata masa sallah ba akwai inda akwai ta wannan hadisin a matsayin marfu'i cewa marfu'i ne shi imam malik ya kawo hadisin a matsayin mawqufi a ɗaya ruwayar wato wadda yake balaga ce ya samu labari ne wato daga sayyidina ali ne mawqufi ne iyakarsa sayyidina ali a wannan ruwayar ko wadda yake ta zo cikakken isnadinta shi kuma wato iyakar hadisin abdullahi ibn umar to amma akwai ruwaya da ta nuna cewa magana mata manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma ko da an ce ma daman hadisin mawqufi ne irin wannan zai zama mawqufun ne lafzan amma marfu'un hukuma wa ma ata wa misluhu bin ra'ayi la yuqalu iz an sahibin ma humila to su dai a masabar malikawa yanda suke fada game da hucewa ta gaban misla yanda mai hota sare kawo wa asima ma hum lahu manduhatu wa musallin ta'arrara mai wucewa ta gaban mai sallah wanda yake yana da damar ya wuce ba tare da ya bi ta gaban mai sallar ba to sai a ce ya yi laifi haka nan ma kuma mai sallar da ya tsaye da sallah ta inda za ta yi a wuce ta gabansa alhali yana da wani wajen da zai iya sallah inda ba za a ce za a wuce ta gabansa ba to shi ma yi laifi shine malikawa suke cewa fakar ya samani wa kad la ya samani wa kad ya samu ahaduhuma wa la ya samu al ta yi a ce da shi mai sallah da kuma shi wanda ya wuce ta gabansa duk sun yi laifi inda ya zama shi mai sallar akwai inda zai sallar inda ba za a bukatu zuwa a ce sai an huta gabansa ba amma da gangan ya ƙi yin sallar a nan ya zo ya tsaya inda za a ke wucewa ta gabansa to a sannan ya yi laifi shi ko mai wucewar ya zama akwai inda zai bi ba sai lalle ya bi ta gaban mai sallar ba amma da gangan ya bi ta gaban mai sallar to shi ma ya yi laifi a sannan ya zama dukkaninsu sun yi laifi da shi mai sallar da mai wucewa ta yi kuma ya zama duk ba su yi laifi ba in ya zama shi mai sallar ba inda zai sallar sai nan wajen shi kuma mai wucewar ba inda zai wuce sai ta nan to a sannan duk cikin su ba wanda ya laifi ta yi kuma ya zama ɗaya ne ya laifi ɗayan bai laifi ba in ya zama masalan shi mai sallar akwai inda zai salla ba sai ya yi a nan ba amma shi mai wucewar bai da inda zai wuce sai ta nan to a sannan mai sallar ne ya laifi mai wucewar bai laifi ba in kuma ya zama a'a shi mai wucewar akwai inda zai wuce ba ba lalle sai nan ba shi ko mai sallar ba ba inda zai sallah in ba nan wajen ba to yanzu a sannan shi mai wucewar ne ya laifi mai sallar bai wuce ba bai bai laifi ba sallar shi bai laifi ba shi ne fakar ya samani wa la ya samani wa ya samu ahaduhuma wa la ya samu al-akharu to abin da ya zo game da saturan mai sallah a halin tafiya wanda zai sallah a halin tafiya wato wata irin sutura zai rika baitulamin hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya yi wa imam malik cewa abdullabin umara ya kasance yana yin sutura da taguwarsa idan zai sallah a halin tafiya sai sanya taguwar ta zamo ita ce suturarsa ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga aminu urwata cewa mahaifinsa urwatu ibn zubairin ya kasance yakan yi sallah in ajeji ne ba sai ya sa wata sutura a gabansa ba yakan yi sallah in aje ne ba sai ya sa wata sutura a gabansa ba abin da ya zo game da shafe tsakon kwani a yayin sallah lokacin da mutum zai fara sallah a ce shafe tsakuwa daga inda zai dora goshinsa umaru la ce hayamun hadisi ya kawo daga imam malik ya kawo daga abi ja'far al-qari cewa abu ja'far ya ce na ga Abdullahi Umara idan ya sunku ya danye sujada yakan shafe tsafan kwani ga gurin da zai ɗora goshinsa shafewa sassauka ba yawaitawa yake ba haka kawai sama sama yake shafewa Ubaidullah ya ce min hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Ibn Sa'idin labari ya isa wa ya Ibn Sa'idin cewa a bazar da kifari ya kasance yana cewa shafe tsakon kwani shafewa ɗaya ake a in an shafe ɗaya ba a ce an yi laifi ba amma barin wannan guda ɗayan ba ya fi wa mutum daga a ce an ba shi raƙuma jajaye wanda yake su ne hamalin arabi gayyen dukiya ga larabawa abin da ya zo game da daidaita sahu ubaidullah ta min hadisi ya karɓo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa sayyidina umar ya kasance yana yin umarni da cewa a daidaita sahu idan wanda ya sanya su je su daidaita sahun suka dawo suka ba shi labari cewa sun ya daidaita to sannan da yake kabbara sannan da yake kabara harama kafin ya kabara harama sai ya tabbatar sahun ya daidaita ba da sani an malik ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik imam malik ya rawaito hadisin daga ammansa shine abi suhail ibn malik ya karbo daga mahaifinsa malik ibn abi amir cewa malik ibn abi amir ya ce ina tare da usman ibn sayyidina usman dan affan sai aka yi kamar sallah alhali ina magana da shi a cikin ya yanka min daga baitul mali ban gushe ba a magana da shi alhali yana daidaita tsakonkwani da takalmansa har sai da wasu mutane suka zo masa wakkalam da ya kasance hakika ya wakilta su da tabbatar da cewa lalle sahu sahu sun daidaito suka ba shi labarewa dukkan saffan sun daidaito sai ya ce da ni istawfis da kai ba shiga cikin sahun mai sallah tukun sannan sai da na usman ne ya kaba ihdamu ma ala al-hurafis salati abinda ya zo game da dora hannaye ɗaya daga cikin hannayen wato ta dama a dora akan ɗayar ta hagu a yayin sallah ubadullah min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga karim ibn abul muhariki mutumin basra wannan malamin abdul karimi masana hadisi masana mazaje suke cewa imam malik kamar abin da ya gani daga zahirin halinsa shi ya dauke shi har yi ruwaya daga gare shi amma ba wanda yake ya cancanci a ce an yi ruwaya daga gare ba ne mai ibada ne kwarai mai kamewa ne kwarai amma bai san komai game da hadisi ba ba masanin hadisi ba ne ba mai kiyayewa ba ne irin yadda ake bukata to cewa abdulkarim da abdulmaharij ya ce yana daga zancen annabta abinda aka ruwaito cewa idan baka ji kunya ba to ka aikata duk abin da ka ga dama in dai ba kunya to kuma ai kenan mutum ya samu lasisi duk abin da ya ga dama Eh, kunya ita take sawa mutum ya bar abin da ba daidai ba wannan hadisin wannan magana da aka faɗa buhari da abu dawud da ibnu majah duk sun ruwaito ta daga abi mas'udin ansari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma adrak nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta yana daga abin da mutane suka riska tun daga zancen annabta ta farko wato wanda annabawan Allah sun zo da haka cewa idan baka jin kunya to ka aikata abin da ka ga dama annan da aka ce fasna ma ta umarni ne amma yana nufin labari a nan wato amri yakan zo da ma'anar habaru kama an ce sana'ata ma shi ita sana'ata ma shi ita to shine wato abinda abu tamamin yake faɗa da yake cewa izalam tashi aki batan layali walam da tastahi fasna ma ta sha'u ana wallahi ma fil ma fil aishi khairun wala dunya idza zahaba al haya'u in dai baka jin abin da yau da gobe za ta zo da shi ba idan ba ka tsoron abin da yau da gobe za ta zo da shi ba ka kuma da kunya to ai shikenan ka samu dama kai duk abin da ka ga dama ya ce ai ba haka ba ne a ce an zauna ba kunya rayuwa ta lalace ba wani alheri a cikin rayuwa ba wani alheri a duniya in dai zamo an rasa kunya in dai an rasa kunya to ko amfanin rayuwa ta kau Eh, wato abin da yanzu kuma yahudawa da mabiya tsarin su suke ta kokarin dora jama'a a kai cewa to me za ka kunya me za ka ji shayi wani ai kana da yanci ka aikata abin da duk kake da yanci a kai ai kai ka kana da yanci yaushe wani zai tauye ma rayuwa zai zai tauye ma sakicinka a rayuwa ka saki jikinka kawai kai rayuwarka kar ka ji kunya kowa to wato wannan shine fassara da mafi yawan malamai suke kai wasu ka ce ai abin da ake nufi shine idan aiki ba wanda za a ji kunyar aikatawa ba ne ta fuskar shari'a to shi kenan ka iya aikata shi da abin da shari'a ba ta ce ma ka aikata ba to kakka ce kunyar wani zai hana ka aikata shi tunda da shari'a ta yi ma izini za ka kyale wanda yake ganin shi ba daidai ne ka aikata ba amma wannan fassarar fassara ce wadda take rarrauna a wajen malamai fassara ta farko ita ce wadda take sananniya to wawan uledin kanan kuma cewa a dora hannaye daya bisa daya a dora ta dama bisa ta hagu a yayin sallah siffar yadda ake dora hannun damar su bisa na hagu abu na uku kuma shine gaggauta buɗe baki da kuma jinkirta sahur a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur yadda tabarani ya wato a mujamin sa babba da sinadi ingantacce daga bayan abbas yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika mu jama'ar abawa an umarce mu da mu ringa gaggauta buɗe bakin mu mu ringa jinkirta sahur din mu haka nan kuma an umarce mu mu dora hannayen mu akan na dama akan hannayen mu na hagu in muna sallah eh, to wannan hadisin wato dabarani ne ya ruwaito shi da isnadi wanda yake ingantacce to Ubaidullah ta min hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Abi Hazim ibn Dinarin ya karɓo daga Salim ibn Sa'din cewa Salim ibn Sa'din ya ce mutane sun kasance ana umartar su mutum ya ɗora hannunsa na dama bisa hannunsa na hagu in ya zai sallah in yana sallah abu hazimin ya ce ban san ni ba sai ko cewa yana dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana nasu yi maruna mai umarnin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabi yace kunna numaru bi kaza ko kana nasu yi maruna bi kaza to wannan hadisin marfu'i ne mai ba da umarnin ba wani bane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ayo anisal to alkunutu ba- bayani akan yin alkanutu a sallar asuba kamar da na samu hadisi ya daga imam malik ya karɓi daga nafi'u cewa abdullahi umara ya kasance baya yin alkanutu a wani a sallolinsa ko da a sallar asuba shi baya yin alkanutu amma wannan wato malikawa da shafiyawa duk ba su yi aiki da shi ba su sun tafi akan cewa alkanutu abin nema ne a sallah illa iyaka kuma tsakanin su sai aka samu sabani meye hukuncin yin alkanutu su dai malikawa suna ganin mustahabi ne mustahabi ne shi yasa wanda ya mance ma bai alkanutu ba ya yi sujjadar rafkanuwa in dai kabliye a wajen su ce sallarsa ta ɓaci amma suna fi'awa suna ganin cewa alkanutun nan sunna ce kakkarfa sunna ce kakkarfa a sallar asubahi shi yasa wajen su wanda ya mance bai yi alutun nan ba to sai ya sujjadar rafkanuwa shi yasa su shafi'awa sun fi kowa ganin karfin wato yin alkanutu a sallar asuba yayin da kawa suke ganin ayi amma dai bai huce matsayin mustahabi ba hanafiyawa da hanabilawa su suna ganin sallar asuba ba waje ne nin alkanutu ba ai inda za a yi alkanutu sai a wutiri wutiri shine mahallin yin alkanutu amma ba sallar asuba ba a wajen hanafiyawa da kuma hambaliyawa to kowa dai a ciki ya kawo nasa hujjojin akwai hadisai da suka zo daban-daban kamar wa amma fi sirri fa zalya kanato hatta liqiyallah a sallar asuba manzo Allah bai gushe bai na alkanuto har sai da ya koma ga Allah Eh, hadisin da yake ah, ko bulugul maram ibn hajar ya kawo shi akwai hadisin kuma aibunai muhdasu wani cikin sahabbai da yake cewa da ɗansa ɗana ai magana alkanutun na sallar asuba abu ne wanda daga baya aka fare shi kaga hadisai sun yi ta'aruri a game da tabbatar da shi ko kore shi shi yasa kowanne dai yana da tasa mafitar yana da tasa madogara to na maganar hani daga yin sallah alhali mutum yana nufin biyan bukatarsa wato mutum yana jin fitsari ko yana jin tsuguno ya ce zai sallah haka yana marmatsewa har sai ya sallar ya je ya yi to cewa an yi hani daga haka ubaidullah ya ce ya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga shabi ibn urwata ya karba daga mahaifinsa urwatu ibn zubairi cewa abdullahi ibn al-arqam ya kasance ne wa aljama'a saliman shi ne ke wa jama'a salimanci sai sallah ta zo wata rana ya tafi don biyan bukatarsa sannan ya- ya gama ya dawo sannan ya yi musu sallah fakala sai ya ce abin da ya za kuka ga sai da na je na fara biyan bukata ta sannan na zo ne muku sallah dan na ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗaya uku yana nufin ya tsuguno to ya fara zuwa tsugunan kafin ke zai sallah kai ya sallah alhali yana jin tsuguno Ubaid Latin hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Zaid ibn Aslama cewa na Umar ibn al-Hattabi ya ce kada ɗayan ku ya ce zai sallah alhali yana mai haɗe tsakanin koyewansa wato yana jin wa zai fito daga gare shi ta matsewa sai ya yi sallar haka to kada a yi hakan wato wanda ya hakan ya yi laifi idan kuma haka ɗin ya ɗauke mai hankali har ya zamo bai zo da wani abu daga farillar sallah ba to sallarsa ta ɓaci zai sake ta har abada amma ya zama haka ɗin ya ɗauke masa hankali ne bai samu zuwa da wani abu daga sunnonin sallah ba to wannan zai zai sake sallar a wakaci wa bi mushgilin an farri wa an sunnatin yu'idu fil waqti yanda shaw halil yake faɗa mutasa to sauraron sallah kenan mutum ya zauna a masallaci yana sauraron har ai sallah da kuma tafiya zuwa ga sallah kuma da lafiya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga abi zinadi ya karba daga aras ya karba daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna yin addu'a kyakkyawa ga ɗayan ku matukar yana zaune a inda ya yi sallah wanda ya yi sallah matukar dai alwalarsa ba ta warware ba ko kuma matukar bai faru da wani abu daban ba ya zamo ya zauna ne a wajen dan hira a'a ba ba dan wannan ne ya zauna ba ya zauna ne dan ya ci gaba da ambatan Allah eh, da ambatan Allah to a sannan ne mala'iku suke taimaka addu'a a nan an samu sabani waɗanne mala'ikun ake nufi wasu suka ce mala'ikun da suke kula da bawa masu kiyaye ayyukan bawa wa inna alaikum da hafizina to wannan hafizuna din su ne masu yi masa addu'a wasu ka ce a mala'ikun da Allah ya sa suke yawo a duniya suna duban inda aka zauna dan ambar Allah to su ne in sun zo sun same shi ya zauna suke masa addu'a wasu ka ce a ai duk mala'iku ma gaba daya ba duk mala'iku ma su ne masa addu'a ba sai lalle waɗannan kawai ba to abin da suke faɗa kenan su ce ya ubangiji kai masa gafara ya ubangiji ka ji kansa wato alama cewa ashe mumuni ne inda dama an faɗa cewa mala'iku koyaushe suna ta istighfari ga mummunai wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabila imam malik yace ni da ya ka fahimta ta da yace malam yahdis ba wani abu ne sai koyin kari wanda yake warware alwala cewa ya zama alwalarsa bata warware ba Ubaidullah ta min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Abi Zinadi ya karba daga Arajo ya karba daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dayan ku bai gushewa a cikin sallah matukar dai sallah ce ta tsaye da shi matukar sallah ce ta tsaye da shi to ana rubuta masa ladan cewa yana cikin sallah ba abin da yana shi ya koma gida sai ko sallah to ana ta rubuta masa ladan sallah kuma da zata min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga sumayyu bararren abi bakar cewa ababakar ibn abdurrahmani ya kasance yana ruwa wato abubakar ɗaya daga cikin fukawar sab'atu wato dan abdurrahman dan haris ibn hishami wanda ya sammako ko ya tafi da marai zuwa masallacin ya zama ba wani abu yake nufi daban ba sai masallacin dan ya koyi alheri ko dan ya koyar da alheri sannan ya komo gida zai zamo kamar wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah zai dawo yana wato wanda yake ya dawo da riba mai yawa ya dawo da riba mai yawa Umar da ta hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Ibn da Abdullahi al-Mujmir cewa ya ji Abu Huraira yana cewa idan ɗayan ku ya sallah sannan ya zauna a gurin da ya sallar to mala'iku ba su kushewa suna taimaka addu'a suna cewa ya ubangiji ka gafarta masa ya ubangiji ji kansa in ya tashi daga gurin da ya sallah ya zauna wa da addai masallacin yana sauraron wata sallar ta na ba to bai gushewa ana ta rubuta masa ladan sallah har sai yayi wannan sallar da yake sauraro Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbi daga lafiya Abdurrahman ibn Yaquba ya karbi daga mahaifinsa Abdurrahman ibn Yaquba Suhail wal ala kullu an abi adwana an ajrayratan nabi wannan isnadin yana daga ingantattun hadisan isnadai wanda yake matsayi na biyu matsayi na biyu a yanki da kai matsayin asakul asani ba daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ba na ba ku labari ba da abin da Allah yake kar- kankare zunubai da shi yake daga darajoji da shi shi ne cika Allah yayin da ba a son taɓa ruwa ana sanyi kwarai a to mutum ya tsaya dai alwalar sai kyautata ta sanyin nan kai ya hana shi haka da yawan takawa ya zuwa masa- masallatai da kuma sauraron sallah bayan an yi wata sallah mutum a yi sallah amma bai fito daga masallaci ba yana tsoron sai an yi ta gaba to wannan shine ribadi wannan shine ribadi wannan shine ribadi wato yana cikin ribadin da aka yi kwatarwa a ciki to wannan hadisi ya karba daga imam malik labari ya iso wa imam malik cewa sai da musayyabi kala ya ce akan ce ba wanda yake fitowa daga masallaci bayan an yi kiran sallah in ba wanda yake nufin komowa ga masallacin ba in ba munafiki ba munafiki shine mai kamar haka ya ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga amir ibn abdullah ibn zubairi ya karbo daga amir ibn sulaimin zuraki ya karbo daga abi qatadah al-ansari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci da ya fara raka raka biyu kafin a ce ya zauna ya fara yin tahiyyatul masjidi wato gaisuwar ubangijin masallaci a nan an samu fahimta biyu ga malamai akwai wasu malaman da suka fahimci cewa wannan umarnin in ya zama ba wakacin da aka karanta sallah ba ne ko ka hana shi yasa in ya shiga kamar bayan la'asar to ba a neman sa yi wannan tahiyyatul masjidi ko ya shiga bayan asuba kafin rana ta fito ba a neman sa ya tahiyyatul masjidi amma akwai wanda suka ce a'a umune neman bisa umumi ne ko da sannan ne ya shiga masallacin ashe ana bukatar ya zo da haka to malikawa dai su suna kan kauli na farko to ballata ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin nari bararren umar ibn ubaidillah ya karbo daga abi salamata dan abdurrahman eh ka kowa ba to ya karbi daga abin nari bararren umar ibn ubaidillah kuma abun nari ya karbi daga bi salamata dan abdurrahman ibn auf wanda waɗansu suke cewa yana cikin fuqaha usabatu na madina cewa abu salama ya ce ashe ban ga mutumin ka ba duk sanda ya shiga masallaci zama yake yi kafin a ce yayi nafila a abun nari ya ce yana nufin umar ibn ubaidillahi da wannan cewa shi yake haka yana aibata wannan gare shi yana aibata wannan gare shi a ce ya zauna in ya shiga masallaci ba tare da yayi nafila ba ya ya haya da imam malik yace yin tahiyatul masjid din nan abu ne mai kyau amma fa ba wajibi bane ba wajibi bane to alhamdulillah sai mu tashi wa uladaini